matasa a wannan masallaci na marigayi alhaji bashir usman tofa rahimahullahu ta'ala inda muke gabatar da karatun a unguwa ta alauman ci gaba na'am a wannan unguwa ta gandun albasa insha Allah ta'ala za mu tashi farkon kitabu siyam na'am zakatul fitri a kai baki gajiya kai baki mun yi zakatul fitri farkon kitabu siyam za mu tashi ina ji ko dai ran da muka rije ranar karshe waka mun yi zakatul fitri na'am oke gaba daya to yau asabar uku ga watan Zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya mun tsaya darasi na hamsin da bakwai kafin azumi za mu tashi darasi na hamsin da takwas insha Allah ta'ala farkon kitabu siyar mun gama kitabu zaka inda muka cike da babu zakatul fitr akan sa muka cike malam ya dauko mana wani babban babi ko kitab da kamata mu fara bai da hankali a kan irin wayannan abubuwan su ne al'amuran da ya kamata al'ummar musulmi su mai da hankali a kai domin su ne Allah zai tambaya amma wasu abubuwan da la muhallala hum min al-i'rab da za ka ga wasu ko dai sun samu sanyin fanka da wato da sanyin guri da kuma kyamara dinta kawai a arha sai mutum ya dauko matsalar da in ya shiga kabari Allah ba zai tambaye shi ta ba sannan in ya je alkiyama Allah ba zai tsara tambayar sa akai ba waɗannan su ne wanda suke wajibi a mai da hankali a kawukan su idan baka san wannan ba to Allah madaukakin sarki ba zai kyale ka ba domin rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wajibi ne za ku ga ta a rukunan musulunci guda biyar akwai waɗanda sun shafi kowa guda uku sun shafi kowa amma biyu ba su shafi kowa ba kalimatu shahada kowa ta shafa sallah ta shafi kowa haka azumi ya shafi kowa amma zakka da hajji sai mai kuɗi sai mai kuɗi saboda haka kaga hatta mutum zai iya koma zuwa ga Allah wani har ya koma zuwa ga Allah Allah bai tuhume shi akan zakka ba domin bai tara kuɗin da zai fitar ba haka aikin haji zai iya koma ga Allah ga shi rukuni ne da musulunci amma Allah bai tambaye shi aikin haji ba me yasa saboda bai da kuɗin da zai amma ba wanda ya zai ce bai da kuɗi ba bai sallah ba sallah ko ba ka da lafiya sai kai sai kai azumi ko ba ka da lafiya sai kai in baka yi ba akwai makofi to waɗannan abubuwan su ya kamata yan uwa mu maida hankali a kawukan su kuma mu maida hankali wajen sanin yaya suke domin a abin da ya shafi sallah da azumi wallahi idan da za a rike mana tambayoyi ɗaya bayan ɗaya da kake gani ana yi ko da yi sallah da ake sau sha bakwai a rana za ka sha mamaki inda za a kulle masallaci a ce kowa sai ya tada ikama zai fita ranar za a gane har yanzu muna da gyara a birni fa ba a ƙauye ba a birni saboda haka wayannan jama'a su ya kamata mu mai da hankali a kawo kan cewa menene ya zama mana dole ne wajibi a kanmu amma ba abin da Allah ba zai tambaye mu ba ya kamata mu lura kuma mu gane cewa addini ma ba na gidan su kowa bane na Allah ne yawwa saboda haka tunda na Allah ne to ayi abin da Allah yake so tunda annabi ya turo ayi abin da annabin ya koyar sai a zauna lafiya amma a daina karima karimi wani lokacin idan na ga irin wannan abubuwan raina ya ɓaci kuma sai in tuno cewa annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana duniya ba za ta tashi ba sai an samu azzulumat din wani yana akwai wanda ya kware a harkar editing yanzu yana zaune zai kulle shari ya sake shi ya harkisa hazu kuma abubuwan da ya faɗa shari ne wani abubuwan da ya faɗa wato bai ma bai ma fahimce shi ba shi kansa ba zola bace wani to a an kawo ta me zai sace mu abin da zai sace mu ai ga likitan ta nan yana zuwa an fahimta da kyau ko to saboda haka waɗannan su ne abubuwan da ya kamata mu ƙara bawa kulawa mu fahimci cewa Allah cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka manufar halittar shine dan bauta kada mu tsaya shashanci mutum ya zo ya mutu kuna kallo yanzu ba babba ba yaro ba mace ba namiji kowa mutuwa yi saboda haka kai abin da zaka koma zuwa ga Allah Allah ya maraba da kai maka sama da kasa ki kuka idan ka mutu ya kamata mu yi irin wayannan abubuwan ba mu yi abubuwan da zai zama Allah wadai ba kun san cewa a yanzu wasu suna mutuwa kara ake yi kawai za a rika wani ai mutumin kirki kuma ƙarya ake ƙarya ce wallahi ai kaza wani kara ake wa wansa ko kaninsa eh amma kowa ya san bai da kirki in an koma gefe za a faɗi abubuwan da yake yi to ya kamata mu yi abubuwan da in mun mutu sama da ƙasa za su yi kuka da Allah yake fa ma bakat alaihim samau wal ardu akwai wanda in sun mutu sama da ƙasa ba sa kuka gaskiya ne akwai wanda in ya mutu kamar da mun biya wannan a karatun mu na tafsiri a zera cewa akwai wanda in sun mutu sama da ƙasa kuka suke yi gurin da ka saba zama kai sallar nafila sai yayi kuka cewa yanzu babu wani ya kamata mu lura da wayannan to mala yake kitabun siyam littafin ko littafin da zai magana akan azumi asiyam a lugha malamin ka ce al-imsak kamewa kawai yanzu zaman da kuka yi kowa ya shiru daga lokacin da muka fara karatu zuwa yanzu baka ce kala ba kai azumi amma a lugha kame ka kai shiru shine al-asiyam ta mai yasu musauman wa siyaman haka yake saboda haka da Allah yake inni nadartu lir rahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya Allah yana ba mu labarin na na Maryam tayi ba kance ga Allah madaukakin sarki cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya ya ba ta ikon daukan cikin Annabi Isa alaihi salam ta san cewa an ta fito za a yi mata tambayoyi ita ba miji ne da ita ba babanta mutumin kirki mahaifiyarta mutuniyar kirki za a yi mata tambayoyi ta ce naiwa alkawarin naiwa Allah alkawarin wato yin azumi na magana walan ukallima li yawma isiya to shine walan ta ce wato azumin da tai shine na luga ta yi azumi ne a luga kalewar da tai tai shiru kawai amma istilahi kuwa suna cewa al-imsaku anil muftirat al-akli wa shurbi wal jima' ma'an niyya min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi shams ko kuma kame da malami minhaj al-muslim ya faɗa yace wa huwa al-imsaku anil akli wa shurbi wa jisyan an-nisa min tawbiniyat at-ta'abbud min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi shams duk dai ma'ana irin wannan cewa abin da ake nufi da azumi shine kamewa ga barin ci da sha domin Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl an kawo wayannan manyan ne domin su ake fara hararowa idan ana magana azumi wal jima'i da kuma saduwa da iyali kamewa ga barin wayannan amma da da niyya ma'an niyyati tare da niyya min dulwa al-fajr al-sadiq daga kullu al-fajr na gaskiya domin al-fajr biyu ne na gaskiyar to na biyun da zai fito ila gurubi shamsi har zuwa faduwar rana kamar yadda muka faɗa watan ramadan wata ne da yake wato rukuni ne daga cikin rukunan musulunci shine kuma wato abdalul ibadat wa ajallu da'at mafi girman ibada da mafi girman biyayya ga Allah madaukakin sarki domin shi azumi kaga ya ya dunkule abubuwa guda uku duk nau'o'in hakuri da ake faɗa hakuri ya kasu gida uku صبر على أداء الفرائض لله تعالى والصبر عن محارم الله تعالى والصبر, والصبر في المصيبة عند الكلمة الأولى والصبر على أقدار الله تعالى تنوى إن أنها قولي قد أكو قبائي أذن أذن يا قنجز بكا sannan wato abin da zai kara nuna ma girma da martaba ta azumi da Allah ya jingina wa kansa cewa kowace ibada ta Allah ce amma idan ka tashi sai ce zan in kai man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha amma da yazo kan azumi sai ce as-sawmu li wa ana ajzi bi azumi na wani kuma ni zan bada ladan sa sauran ma duk Allah ne yake bada ladan amma nan sai kebance ma shi saboda girman sa cewa na wani ni kadai zan bada sakamakon sa shine na ja bada wannan misalin walillahi al-masalul a'la cewa idan wani babba ko shugaban kasa ko gwamna ko wani ya ce wato kawai ya shigo masallacin nan yadda ake rufewa kowa sai an tashi ya ɗauka kalmi ya ce to kowa a bashi dubu goma aka yi ta ba wa mutane amma da aka zo kai na ni da yan labai sai aka ce wanda ku ni da yan labai kawai sai aka ce ku mu haɗa a gidan gwamnati tsammaninka tsammanin ka dubu goma goma da aka ba ku ni da yalla bai mu ya ita za a ba mu kawai haka ke yanzu kowa zai ta tunani to me za a ba su wallahu alam haka za a ita hararowa to kamar haka ne Allah ya ce azumi na wani ni kadai na san me zan ba wanda yi saboda haka sakamakon sai ka je kiyama kawai zaka tarar ni Allah zai baka shine wa ana ajizi bi na bade ni da yalla bai saboda ba a ciko a tibi ko eh zuwan tartibi ne ai ba a ciko mala ahmad to da mala ahmad na tiro shi a su ma yanzu zamanin su ne sola tana ci yawa saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kiyaye kwarai da gaske cewa azumi yana da yana da wannan mizan sannan azumi ka gode wa Allah ko wannan azumin lattocin da muka yi a azumi mun faɗi wannan kalmomin cewa annabi alaihi salatu wasalam da Allah ya saukar masa da wajibcin azumi a shekara ta biyu bayan hijira gaba ɗaya azumin da annabi ya yi na farilla guda tara ne tara iya tsawon shi daga shekara ta biyu zuwa shekara ta goma amma a cikin masallacin na akwai wanda ya yi azumin farilla sau hamsin sittin duk akwai masu ƙananan shekaru wato wanda ma ba su kai iyayen namu ba in dai mutum ya haura shekara talatin za ka ga ya yi azumi kusan na wato kafin ma a fara wajen kamar a gida ya yi kusan sau ashirin ba ma tara ba ballanta za mu shekara arba'in arba'in da so da ka ga da yawa wannan falala ce da baiwa da Allah ya ma cewa wanda aka aiko aka saukar wa ibadar kansa sautar yi to yasa muke faɗa cewa duk azumin ya zo a yi ƙoƙari a ga mutum ya je ya yi ƙoƙari ya yi azumin da gasken gaske kamar ka annahu muwadda kamar mai ban kwana don ba ka da tabbas din cewa wannan azumin ko ba shine na ƙarshe ba ba mai tabbas cewa wanda ya wuce din nan wataƙila na ƙarshen ka kai to ya kamata ka zage dantse ka yi kyakkyawar ibadar da ta ƙarshen ta zama ta fi kowace kyau in mutum yana jarabawa kamata ya ce wato ta rikar karshe ta fi kowace GDA din ya fi kowanne yin an tara da GDA a ga ya daga to haka ya kamata azumi yana da wato falaloli da yawa da yake zuwa da wanda ba mu jima da gama azumin ba ba sai mun faɗaɗa ba sosai za mu shiga cikin hadisan kawai hadisi na farko ana biyu wa raira radiyallahu anhu Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kale yace kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace la tuqaddimu ramadan kada ku gabaci ramadan ai la tasbiqu ramadan shine la tuqaddimu kada asalin kalmar la tataqaddamu ne kada ku gabaci ramadan bi wato bi sawmi yawmi da azumin kwana daya au yawmai ko yini biyu abin nufi in za a fara azumi yau daren lahadi idan da za a fara azumi ranar litinin ko talata to kada wani ya yi azumi gobe da jibi ya zamto kawai kaga yayi lahadi da litinin ran talata kawai tashi za a yi da azumi sai annabi yake kada ku gabaci azumi da azumin kwana daya ko biyu sai istisnai sai ce illa rajulan sai dai mutumin da kana ya su musauman wanda ya kasance dama dabi'a sai yana wani azumi na nafila da ya saba fal ya sumu to shi zai iya in ba wannan ba to duk wanda kawai fara zai yanzu ya fara annabi ya hana shine malamai suke fitar da azumomin da ake magana a kai sai suka ce banda azumin ramuwa azumin kafara azumin bakance da azumin tadawwuri in nace tadawwuri a nan ne zaka ciro litinin da alhamis ka saba yi dama um siyamu daud ka saba yin abin ka dama wayannan duk sun fada wanda ka saba za ka da azumi ranar litinin an talata kai kuma ka saba azumin ka litinin alhamis saboda haka ba ruwanka da cewa ran talata za a fara kai kawai za ka yi azumin ka ran litinin amma na lafula to annabi yace sai dai irin wayannan mutanen amma wanda bai saba ba yanzu zai fara annabi ya hana kada yi domin kada wasu su dauka azumin ramadana wato azumi ne da yake 31 in ya cika 30 ko abin da ya kama da haka to wannan hadisi shi ma ya fito da abubuwa karara a cikin da zamu koya akai shine na farko jawazu qauli ramadan duna kalimati shahr a ce ya halatta a ce ramadan ba da an ce shahru ramadan ba amma yadda yazo alqur'ani dalilin da ya sa malai ya kawo wannan akwai waɗanda suke ɗauko wani hadisi da inganta ba cewa Ramadana sunan Allah ne Ramadan ba sunan Allah ba cewa ba za ka ce Ramadan ba sai dai ka ce shahru Ramadan watan Allah watan Ramadan na Allah to hadisin bai inganta ba saboda haka ya halatta domin gashi annabi yace la tuqaddimu Ramadana yace la tuqaddimu shahra Ramadan ba na biyu annahu an siyami yawmin aw yawmayni annabi ya hana azumci wato wani yini ko yini biyu liman lam yakun ya'tadu hada siyam ga wanda bai saba yin azumin nafilan ba fa'ida ta uku jawazu sawmi al-ayyam al-akhira qabla ramadan liman kana qadatu ya halatta kai azumin kalje wanda yake kusa da ramadan ga wanda hakan ita ce al'adarsa na hudu yadkhulu fi hadha an-nahy an-nahy an siyam yawm al-kasb halin da wato da yake tabbatar da haka annabi ya hana azumta ranar kokonto mutum ya ce yau 29 gobe 30 to ba ga wata ba yau akwai probability um, cewa yau da ba ga wata ba zai iya yiwa za a iya ganin wata kai gobe ko kuma ya cika sai mutum ya ce shi kawai bari ya tashi da azumi kaga ai goban da za ta shiga banda ta 29 ta 30 din ranar kokonto ba da tabbas za a iya ganin wata yau ko kuma an ga wata yau ko ba a ganshi ba to siyamu yawmi shaki mutum ya ce yayi bari ya raba kafa kawai zai iya yiwa ba an ga watan nan duk sarkin musulman nan bata wa mutane lokaci ce bari mutum ya fara azumin sa kaga idan ba ramadanan ce shi dai yana azumi in ma ba ramadana ba ce yayi azumin nafila sai annabi ya hana yace duk ranar kokonto kada mutum ya azumce ta haramun ne to shi ne ma da ya gaya mana wannan yake azumtar ranar kokonto shi ma haramun ne na biyar shi ne raddu ala rawafi ana yin raddi akan rafida shi'a mali ba su limamai goma sha biyu su suna yin azumi ne kafin a fara ramadan tun kafin a fara suke fara nan shi za ka iya samun dan shi'a yayi azumi talatin da biyu ko da uku duk kana iya samu haka saboda haka to wannan dabi'ar dabi'a ce mara kyau raddi ne akan su annabi ya hana cewa a gabaci azumi da kwana ɗaya ko biyu alladine rauna taqdimu sawmi ala ru'ya wanda su dama suna gabatar da yin azumin akan ne akan ganin wata taran watan ake yi tun kafin yazo ake fara wai dan su yi ihtiyati cewa bari mu mamaye watan ko ya kama ko bai kawa ba bari a fara da farkon sa da ƙarshe kaga su a cikin watan suke yawo sun dai wannan bai halatta ba malamai sun yi sabani akan me hikimar da ta sa aka ce kada mutum ya fara ya gabaci ramadan da azumi ɗaya ko biyu kada ya gabaci ramadan da azumi ɗaya ko biyu me yasa wasu malamai suka ce attaqaw attaqawi bil fitr li ramadan wadan ya shiga watan ramadan da karfin sa eh da nishadi sannan na biyu wasu malamai suka ce kashiyata ikhtilalin nafl bil fardh dan jin tsoron kakka ta kuɗa nafila da farilla malayan suka ce wa bihi nazar amma kan wannan maganar akwai wato magana hadisi abu huzaifa bin al-yaman annabi cewa ya hadisin abu dawud cewa la tuqaddimu shahra hatta tarawul hilala أو تكملوا العدة ثم سوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة النبي يتكلم كفار عزمي أن تكون dan jaririn wata sannan ko kuma kwanakin ku su cika na sha'aban idan to an yi kwana talatin haka nan kar ku sauke azumi sai kun ga wata ko kuma kwanaki su cika talatin domin shi watan addinin musulunci babu januwari babu disamba duk ba mai talatin da ɗaya kuma ba februari sauran kuma ana iya samu duk da sauran duk masu talatin ne guda abubuwan kai guda hudu ana iya samun kai september da april da may tunda su ne masu talatin da november Tarihi na gaba na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji annabi tsira da hannun Allah tabbata a gare shi yana cewa idza ra'aytu muhu to a gurin wani iskali shi ma in kun ga jaririn wata fa su to ku yi amma wanda irin gani ru'ya kala biyu a ru'ya al-basariya wa ru'ya al-qalbiya akwai ta zuci akwai ta ido wace yake nufi da wannan ta ido ko ta zuci da wanne ake daukan azumi na Ramadan da ganin ido ko da ganin zuci na na zuci a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi kaga muna cewa azumi ya wuce kun ga maganar da muke ko matsalolin addinin ma a kyale mu da su ka ba sai an debo mana wasu abubuwa ba yawa iya na addini sun ishe mu kawai tun da gashi wannan matsala ce ta addini muke tattaunawa amma kaga wasu abubuwan za su kuyan mana to ba mu gama da wannan ba me yasa za ku debo mana wasu abubuwa to shine kaga wannan arruya albasariya ake nufi gani na ido ake nufi kawai illa iyaka tambayar da za ka yi shine kowa ne zai gani shine a nan iskali ne kowa sai ya gani a idan mutum ɗaya ko biyu suka gano adalai ya halatta mutum ɗaya saboda hadisin ibn Umar ya halatta isa malamai suka ce bai halatta kamar imamu al-karasi da ire-iren su suka ce haramun ne a dogara da littafi ko falaki wajen ɗaukan azumi kuskure ne wannan shine babban kuskure kun fahimta da kyau ko domin takwim na kowace wannan guri wannan kalandar na ko ina nasu da wannan wannan suke zama su yi lissafin a sashe ne focus ne a sashe ne zai iya yiwa ya zama daidai zai iya zama ba haka ba ko da ana amfani da na'ura ba a dogara da ita ɗari bisa ɗari wajen ganin watan azumi da kuma watan sallah babba ba daidai ba ne abin da yake daidai shine wato a fita kallon wata wannan shine daidai a tsari illa iyaka wato inda za ku gane bangarorin musulmi da ake da wannan ra'ayin guda biyu shine wayanda za su dogara da kalanda kuskure suke galla masu dogara kuma da gani su ma da nasu kuskuren domin kuskuren shine idan mutum tsaye ko biyu ya gano ba su yadda ba shine kuskuren su kuma abin ko da yake san zuciyarsu su ma na fitowa karara ai ko su ma masu tsayawa hakan zaka ga ba kowa ne yake gani ba wasu ne suke gaya musu ana jikari to me yasa ba za ka yarda da shugaban musulmi ba inda shi ma zuwa akai ba rubuto mara akai aka ce an gani ba wasu ne suka ce sun gani aka yi musu tambayoyi aka tabbatar da ganin wani zai ce ai cewa haka sai adalai sai adali ko adalai in sun gani sannan ne sannan za a ɗauki azumi da su waye adalai akwai adalai ko babu wani ya ce wato bai gamsu bane saboda babu adalai ba san ma'anar da ya bawa adali ba har ake samun matsala me adali me kuka ɗauka adali me adali ko waye adali wanda za a ce wannan adali ne na eh to ai su za mu kalla tunda an ce wato adali ko adalai in suka ga watan mu dauka kawai muna so mu dan hararo ta ma'ana domin abin ya zauna a zuciyar mu cewa waye adali tunda su suke zuwa su bayanin mu a gaya mana an ga wata kuma mu dauka to amma waye adali tunda kan mu ce ba mu san adali ba domin wata ran kai ma ko ni ko ku wani zai iya garin watan ya je fada ko ba za ka je ba saboda kai ba adali bane yanzu nan duk cikin mu duk wanda ya ga wata ba zai je fada ba saboda ba mu yarda mu adalai bane idan mun yarda adalai ne mu menene wato definition din adali ba ma qualities din ba waye adali Na'am? Baya ne rage dadi. Ya yi da Allah, ya yi da ranar tashi an kiyama baya ne. Ko ji abin da ya rage dadi, dama irin wannan abin da ke so a fito da su, an san shi baya karya. Kun yadda wannan shi ne adali? Na'am? Baya karya, an san shi baya karya. To bari da wani guri in sauri in mutu. duk kun yarda ya yarda da Allah ya yarda da ranar tashi alkiyama kuma an san shi baya ƙarya wannan shine adali saboda haka in yaje ya ba da shaida a gaban mai martaba za a karba kowa yadda wannan shine adali to abin tambaya ai annabi cewa ya la nikaha illa bi waliyi wa sadaqin ko wa shahidi adilin kai wanda ya karɓo ma tsakani da Allah ya karɓo ma aure tsakani da Allah baya ƙarya kowa wanda in haka ne fa kuna nufin mai wannan quality din in ba shi ya karbo ma aure ba to auren ka ne ba yawa idan to shi za idan mutum ya tsaya duba irin wannan adalin da ya karban ma aure irin sa ne in ya kai shaida za a karba shi kenan saboda kar ka bata lokacin ka kawai kamar yadda ma'anonin suka fito wanda alkhairin sa ya rinjayi sharrin sa kawai shi kenan a zahiri ba wani abu ya fito da shi wanda za a iya kallo a rejection ba musulmi ne sannan ayyukan sa na alkhairi sun rinjayi na sharrin sa shi adadi ne domin in ka ce baya kaza zai koma ma'asumi ya koma layin annaba da mala'iku kenan alkhairin sa ya fi yawa shi kenan shi zai je ya karbo ma aure in ko ka ruje cewa ba za ka karba azumi ba to kai ma in aka bincika wata kila wanda ya je ya ga azumi ya ga watan azumi ma ya fi wanda ya karbo ma aure nagarta to kaga wannan magana babu ita a zo a ce ce wanda baya laifi ba haka bane irin adalin da ya zo karban ma aure irin sa ne ko wanda suka ba da shaida aurenka irin su ne za su je su ba da shaidar ganin wata kuma a karba wanda ya karbo ma aure wata kila kuwa sai garin ka kashi sai ka sai ka rufe ido ya shiga wata harkar dama yau dan zai karbo ma ne ya sa babban riga da hula yawwa amma wa shi garin ka ganshi sai ya shiga wata harkar sai ka sha mamaki kuma an yarda da auren yayi to to annabi alaihi salatu wasallam yace in kuka ganshi fasumu to kaga ba kowa ake nufi ba domin da Allah yake fa man shahida minkum shahara bale yanzu mun ka koma tafsiri zaka ji an ce fa man shahida bi ma'ana fa man ahdara duk wanda yake halarci in kace sai ganin ido ya rai da makaho wanda baya gani shi kuma ya zai saboda haka wasu suna daukewa idan qama bihil ba'du taqad anil baqi in wasu sun tsaida abin to sai sauran ba sai sun yi ba in dai wasu sun gano mana to mun yadda kawai yayi wannan shi ne saboda haka kuskure masu tsayawa su yi da aka yi da akwai kasashen da na wance wata kasa ce a kasashen nan ita ɗaya kasar duk lokacin da Saudiya ta ga wata da shi take amfani ɗaya kasar kuma ta ce ta ga wata yau to ita ba za ta ɗauka ba sai ta ƙara kwana ɗaya to kaga wannan la muhalla lahu min al-i'rab kwata kwata ba amfani ne an fahimta da kyau ko yau watannan duk da cewa in ka kalli awoyin mu da Nijar ba dan shiga ta tura ba ma kamata ya zama kasa ɗaya ko da Nijar da Najeriya to kaga yadda muke kusan abu ɗaya muke tafi da shi a awoyin ba canja ba tsakanin Kamaru da Ghana ko tsakanin Ghana kai an fahimta da ko da muke da bambancin awas da su to ko Nijar ne ta ga wata sarkin musulmi bai gamsu ba anan bai halatta ka bi Nijar ba bai halatta ba sarkin da yake ga abin da ya faru tsakanin Ibn Abbas da da Muawiya tsakanin Sham da Madina yaje wanda aka aika Quraysh da yaje ya dawo yake ai sun dau azumi a tanni na to da azumi Abdullahi ibn Abbas yake mu ba mu gani ba anan saboda annabi ya ce sumu li ru'yatihi wa afsilu li ru'yatihi kuma a saumu yawma yasumun nas wannan jagoran da musulmi bayan Allah ko da yaushe shi ake wa biyayya shi ake wa biyayya magana cewa shi an gani da ido tana nan mun yadda amma ba a ce kowa sai ya gani individually ba ku wanda kuke cewa sai an gani din ai wasu ne suke gaya muku kuma ku yadda yin tawaye da shugaban musulmi haramun ne ko da ka fi shi nagarta in dai shine shugaba to haramun wallantana tsarin musamman Najeriya tsarin da aka tsora sarakuna asali a tsari ne na musulunci domin wanda suka gada shi shine Sheikh Usman Dan Fodio asali kenan saboda haka ba daidai bane mutum yanzu duk irin yadda yake da yana ji da karatu mun yadda akwai kurakurai amma ba fice musu fita daga cikin tsarin su kuma ya fi kuskuren da suke girma domin za ga wani lokacin wasu masu karatu ne in ka saurari wani za ga yana da karatu ko shakka babu kuma ya dauko da bile yana ta faɗa amma ba babban kuskuren sa guda ɗaya duk dalilan da zai kawo shine tawaye kuruji da wannan kurujin kuma haramun ne shine kawai zai kama dalilai ya baka littattafai ya ce ma kaza kaza kaza ai shi sarkin musulmin za ka je ka gamsar kuma akwai malamai a gurin su ma ba da ka ake yi ba da malamai ake zama saboda haka kuskure ne kada mutum ya bi wannan ya je ya biya liman da ya kiɗa wannan shi ne to annabi alaihi salatu wassalam ya ce fasumu idza ra'aytumuhu fasumu da zarar kun ganshi ku yi azumi wa idza ra'aytumuhu idan kuka ƙara ganin wata fa afiru to ku aji fa in gumma alaikum akwai ruwayar da ta zo fa in gubiya alaikum akwai ruwayar da ta zo fa in gubiya alaikum duk ruwayoyi ne kuma ingantattu idan aka yi muku girgiji ranar hadari ya zo mai wannan hadisin yake so ya nuna cewa zai iya yiwa an haifi watan ya fito amma saboda duhu ba a ganshi ba to ba wanda zai yi domin ba a ganshi ba to kaga wani ya zo yanzu wanda yake ya san astronomy astronomers da ake magana yazo ya ce ai an ma haife shi da minti kaza ba zai amfani da wannan ba wajen ganin wata duk da an haifi watan domin ba mu gan shi ba dan mun zaku ga suna faɗa cewa za a haife shi karfe kaza da minti kaza to ko an haife shi ba za a dau azumi ba sai an gani shi da wani lokacin wasu suke mamaki in ya tashi fitowa sai a gan shi da ɗan kwarinsa to ai gumma alaikum domin ba ku ganshi ba wai zai zo rika yanzu wannan watan ne wannan ya rika tsire shugabanni yanzu wannan watan ne kwanan sa daya wani kuma yana nan ana rigima da shi yana cewa wannan watan bai ba ma zai dauka ba shi aka ake yi ba wani yana shi wallahi ba zai dauka ba sai wa jaridin da ya fito din sai ce ai ba shi bane ragowar watan da ya wuce ne ai yana iya fitowa za ka ta jin kwaba iri iri saboda haka mutum ya tsaya daidai ya tsarin da musulunci ya zo da shi kawai wajen biyayya sai ya zauna lafiya to shine faqduruna fa in kumma alaikum idan aka yi muku hadari ko kura shine qatarun alqatar shine kura da Allah yake tarhaquha qatara an gane ko to in aka samu kura ko hazo ko wani abu ya lillide ba a gani ba faqduru lahu to ku kaddara akwai faqdiru lahu ibnu umar yace ai fa bayyiku ku kunta ta kwanakin an gane ko kuma sai zuwa shigari ku dau azumin akwai wannan fahimtar amma dai faqduru lahu akwai ruwaya da ta zo 30 ku kaddara ya ko kuma ku cika shi ya zama kwana 30 da kun cika ya zama kwana 30 washe gari da ma ko an ce an ga wata ko ba a ce ba to za a dau azumi idan aka samu gajimare ko hadari ba a ga wata ba to ayi hakuri sai washe gari sai a dau azumi shine faqduru lahu ay ablighu qadrihi wa amilu iddatahu ko wa akmilu iddatahu shine cikon kwana 30 nan da zamu koya karkashin wannan na farko shine annaba da as-sawi wanti ha'ahu yakunu bi ru'yatil hilal ana fara azumi ne a sauke kuma da ganin wata na biyu anna ru'yatil mu'tabira hiya ru'yatul ayniya kallon da ake la'akari da shi shine kallo da ido ba na microscope ko magnifying glass da za a sa a amfani da shi a'a wato gani na ido a ru'ya albasariya na uku anna al'amra lil wujub umarnin da annabi ya cewa su mu li ru'yati wajibi ne sai an gani za a dau azumi na hudu wujubu ikmali iddati sha'ban wa ramadan in lam yura al hilal wajibi ne a cika kwanaki idan na sha'ban da ramadan idan ba ga wata ba Abdullahi da Masudi yace mafi yawanci azumin da muka yi da Annabi kwana 29 ne mafi yawanci bai ce ma a guda taran nan da Annabi yayi wanda yayi 29 sun fi yawa ba kuma ce ma ba za a 30 ba dan wani su ma suna idan yana musu wahayi irin nasu su duka kashi ba wannan shekara sai da naji wani yana naji aski naji wani yana ga yana aski yana billahi la ilaha illa huwa bazan ba tun kafin ranar ba yana cewa wallahi ba zai ba yana tarantsuwa a an ce talatin za a yi mutu su faɗa din su gani billahi lazi ba zan ba kaga wannan wato in imatul basira ce ba daidai bane mutum musulmi ya rika ɗebo irin wayannan abubuwan yana faɗa kana faɗa kamar ɗaya daga cikin abin da yake nuna azumin ka ya karɓa a gurin Allah shine ka rika barari da shauƙin baka so ya tafi mun biya wannan a karatun da muka yi na kwana hudu na Ramadan a masallacin Hidaya in za ku iya tunawa mun biya saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura a kiyaye sai ka rika jin shauki duk wanda ya jira Allah Allah Ramadanan nan ya wuce haka sai akwai alawar tambaya an ya ku azumin ka ya shiga saboda ana buku bukun zafi ka rika ji ai in Allah ya bi 29 za a kai ka gaji saboda haka sai Imamul Qurtubi sun yi maganganu a kai sannan na shida budlanu la yatimali ala qawli ahli al-hisab fi dukhul jar rusi maganar masu dogaro da lissafi astronomer rusi maganar su li anna qawlihim mabniun ala tulad al-hilal kullum maganar ke cewa za a haifi watan nan a gari nawa ne suke ce za a ruwa ba mako sai ka ga wani iya ba ba ba saboda focus ne wai za focus ne a sake ne ilimi ne dai probability ne zai iya yiwa a dace zai iya yiwa a kauce shi kenan kawai sannan kuma ba a yi ko biyu ba mako yawwa to kaji watan da ya wuce sun ce za a yi dare hudu sannan kuma ba a yi ba to ilimi ne amma fa ilimin nan ka sani cewa ana iya kuskure ko kuma kaga masu ilimin taurari na Kano sun sha bamban da na Zaria an samu sabani duk ilimi ne ko mula ce kawai kawo ma haka yi me yake cewa quadratic equation ne aka baka kai ka dauki simultaneous equation wancan ya dau me yake kira elimination method yake da shi zai amfani ko hanyar da ya bi daban wani zai iya samun dige dige wani kuma ya zauto ba dugu ko ba haka bane amsarsa amma da amsar daidai ko kuma wani ya saki layi tun daga nan ya manta formula duk za a iya samun wannan to wannan shi ne hadisi na uku an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi yake tasaharu jama'a ku rika yin sahur fa inna fi sahuri baraka domin a cikin yin sahur akwai albarka duk wanda yake yin sahur ya san akwai albarka um, malamai suka ce akwai bawan Allah da yake ursa tana yawan damunsa amma shi irin idan zai kwanta ne baya tashi sahur umma ture ne yake sai irin overfeeding din nan yake da yawa ko ko bai tashi ba shi kenan tunda ya dauki ko munar wannan hadisin da ta saharu yake zai tashi din kamar za a yi alfijir zai kullu karfe biyar ya tashi kamar karfe hudu zuwa hudu da rabi ya ci abincinsa yace wallahi da ya dauki wannan tsarin sai wani zai wannan azumin yace gaba ɗaya azumin zai tsaf ai annabi ne yace akwai albarka ba yau abincin ne ba wai abinci ne mai kore yake sa ba za ka ji yunwa ba baki bane da biro ɗaya biyu da ka ɗauka ko ruwan shayi da ka sha amma abin da ake so ka hararo abin da annabi ya faɗa to sai ka saka samu albarka sai Allah ya tsare ba wannan yinin ka gaba ka sha wahala sosai ba amma wani zaka ga ci yayi yayi umma ture ni amma kafin a za bi yayi da asa duka azan bi yayi da asa saboda haka albarkar da annabi ya faɗa shi kuma albarka mun sha bayani akan ta shine Allah ya dan abu kankani amma Allah ya buɗe da mai ya zanto kana cikin moriyarsa ka ci moriyar abu kuma gashi bai da yawa shine albarka to ga abincin da ka ci kankani ne amma kuma sai ka kaci moriyar abincin chemical energy din da ya kare ba har rana ta faɗi wannan shine albarka to shine fa inna fi sahur as-sahur shine malamai suka ce wato um um abincin da abincin sahur din an fahimta da kyau ko as-sahur kuma lokacin as-suhur eh as-suhur kuma gurin da kai amfani da shi kai amfani kai kai sahur din to shi annabi yace tasaharu ku rika yin sahur ku samu abin da za ku ci fa inna fi sahuri domin cikin yin sahur da lokacin da kai amfani da shi na sahur din barakatun akwai albarka ne za mu koya karkashin wannan hadisin na farko mace da hu'iyyat as-suhur liman yurid as-siyam ne ramadan wa gairi an shar'anta ba yin sahur ga wanda yayi nufin yin azumi a ramadana da waninsa idan za ka yi azumin litinin da alamis ba su aka kai ta zance wasu ake shi ma ka tashi yadda ka saba sahur ka yi da daddaren nan shi ma ka yi dab da alfijir duk da ya halatta ka ɗau niyyar azumin nafila da safi yanzu wanda ya tashi da safa har karfe tara bai ci komai ba ko goma bai ci komai ba ya halatta ya dawo ya ce to na yi niyyar azumi kawai ya dora in dai bai ci komai ba in dai na nafila ne ba ramuwa ba ya halatta ya dau azumi da safi domin annabi yana yin haka hadisin na na Aisha an fahimta da kyau ku hadisin na na Aisha cewa idan idan ya tashi da safe ya ce a babu abinci suka ce babu na suka ce babu sai ya ce to azumi ne ya halatta an gane ko na biyu bayanu fadilis sahur wa anna fihi barakatun diniya wa dunyawiyya an yi bayani akan albarkar sahur domin a cikin sahur akwai albarka ta addini a addinin ta akwai albarka sannan zaka samu albarka a rayuwarka sannan a rayuwarka ma ta duniya zaka samu albarka mai yawa ibn mulakkal ko ibn mulakkal a cikin sharohin da aka yi wa umdatul ahkam yana cikin sharhin da duk da yanzu ya kuma tsada sharhin da ka sale shi zaka more da fa'idodi masu yawa akan wato umdatul ahkam dan wasu malamai suna ganin ba ma sharhin da aka yi kai akwai wanda sun ma bi shi gaskiya kamar da malamai suke faɗa kowanne da mizansa amma dai ya ƙure to ya faɗa a cikin mujalladi na na biyar shafi na ɗari da tamanin da bakwai zuwa tamanin da takwas yana cewa wato nau'o'in albarkar da ake samu ta sahur tana da yawa nau'i nau'i na yace na farko a cikin littafin sa ibn al-mulakkin din yace akwai ittiba'u sunnati wal ittida wanda ya tashi yayin sahur za a ba shi ladan bin sunna da koyi da annabi alaihi salatu wassalam na biyu mukhalafatu ahlul kitabi fi ziyadati fil akli ala al iftar an gane sabawa yahudi da nasara an gane wajen ƙara ci ala al iftar akan wato abincin da ka ci na buɗe baki domin su ta zarce suke daga nan ba a ba ta sahur na uku a takawi bihi mutum zai samu kwarin jiki chemical energy sa zai samu wa nishadi ne saumi siya masjidiyan an gane za a samu nishadi ga mai azumi musamman ƙananan yara yaro kada shi shi ya yi zawatsin nan za ga ya ɗan fi samun kwari na hudu a tasabbubu li zikrillahi wa du'ai wannan zai janyo ma bayan ka gama zawatsin kai ta ambatan Allah ka ci gaba da addu'o'i domin fa innahu waqtul ijaba domin lokacin amsa addu'a ne na biyar at-tasabbubu lis-sadaqati ala man yas'alu idzaka za ga wani lokacin har almajira yake samu masu bara suna zuwa shi bara in ka rage abinci za ka iya ɗauka ka ba su kaga sababin tashin ka ya janyo har ka yi nemi lada ta hanyar yin sadaka domin ba za ka ba abincin ya lalace ba na shida tajmidu niyyati sawm daga lokacin da ka tashi niyyarka ta kuma sabunta ta yin azumi bayan niyyar ka kusan kullun kana ne tajmidu niyya kaga masu cewa kullun sai ka sabunta niyya domin sabani akai ka ka fita daga sabani domin kai kullun kana sabuntawa ba ruwanka da sabanin da akai ka wuce akwai wanda suka ce in kai ta farko shi kenan musamman namiji a gurin mata ne suke da hijabi aka ce yanzu idan ta fara al'ada tana azumi ta yi sha biyar sai al'ada ta zo sai kwana hudu ya za a yi tsora za ta yi ko kuwa niyya za ta yi musta'alafa sabuwar niyya a gurin wayancan malaman da suka ce dole ne kullum a niyya suka ce sai ta kuma sabuwar niyya wasu malamai suka ce a kawai tsora za ta yi dama ai wani abu ne ya shiga to kaga idan kana tashi sahur duk sabanin ko su wayanda malamai ka kaude ka huta ruwanka da wannan rigimar da ko ƙara juna ilimi domin wannan shine abin da ake bukata ƙaruwar juna ilimi to wannan shine abin da malai ya kawo akai hadisi na gaba an Anas bin Malik radiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu ba Allah ya kara musu yadda kare yake ta saharna ba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mun yi jawur tare da annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi sai yake sun baka maƙilar salat sai annabi ya miƙe ya tafi zuwa ga sallah qala ana sai ana sai ce qult li zaid sai nace wa zaid zaid bin sabit sai nace da shi kam kana bainal azani was suhur minti nawa ne tsakanin kiran sallar da annabi ya tafi da kuma zahotin da yi ne in tabbatar qala sai zaid bin sabit yace qadra 50 aya gwargwadon ka karanta aya 50 ayar da ba doguwa ba ba kuma gajeriya ba ba irin su wazariya ke zarwa ba an gane ko ba kuma wato dogaye irin su um um me ake kiran sa ya ayu alladina amanu idza tadayantum ba an fahimta da ko ba irin su ba saboda haka ayoyin da suke matsakaita aya 50 in dai mutum zai karanta tartili zai ga minti 15 ne minti sha biyar ne to shi sa kullum ake ginawa akan haka cewa kadibu kamfina aya minti sha biyar ya zamto tsakanin gama sahur ɗinka da kullowa alfijir minti sha biyar ne a wannan lokacin shi ne aka ce wa bil ashari hum yastaghfiru sai a koma ita istighfari mun sha ba da wannan misali ya zamto kawai istighfari kai to saboda haka wannan fa yana cikin ramadana da wajen ramadana duk wanda ya saba azumin nafila wannan ɗabi'ar kakai wasa da ita ka ɗora za ka ga abubuwanka ko da baka ce wa Allah ina son kaza ba to wani abubuwan da kake yi saboda abubuwan da Allah yake bukata ne yake so kai to sai ya rika biya ma bukatun da baka ma tambaya ba abin da nake gaya wasu mata jiya kenan a karatun mu na na abin nan cewa da yawa shi da yawa za ku akan sallar walaha za ku ga wasu yan boko yanzu masu san addini na za ku ga abubuwan su na kilikin an yi jarabawa ka tsallake domin ɗan boko yanzu wasu daga cikin masu addini sallar walaha da aka ce tsofaffi ne suke yi su yanzu saboda kaunarsu da addini in mutum ya tafi ofis sai ya sallah raka'a biyu sannan ya zauna to sai ga wani abu ya taso da ka ce Allah ka sa na ci jaraba nan sai Allah ya ce to domin ka saba ya saba jin muryar ka dama ba sai da ka shiga bala'i ba to irin wayannan abubuwan su ne ta'arab ila lahi sai raka ya rika fi shidda shi yasa wasu ba ji wata ba wallahi za su ci bakar wahala a nan kuma su koma lahira su ci wata bakar wahala min narin ila narin ke to gwara ka ba Allah kawai ka huta an gane ko to zo wannan shine abin da mala ya kawo ina ga akwai abubuwan da ya saba su da yawa masru'iyyatu suhur an kiranta mana yin sahur na biyu ice babu ta akhirin sahur ila qabda kibali tulu'i al-fajr sabi an so ka jinkirta sahur din ka har zuwa dabda al-fajr na gaskiya ya kullu na uku hutun al-adab ma al-kibar kyauta da ladabi tare da manya an gane kaga ai tuta abin nan da suke tare da annabi alaihi salatu wasalam cikin ladabi suka bibi abubuwan da yi na hudu al-hirsu ala dalabil ilmi wa tahrirul masail an kwadaitar da kai wajen ne neman ilimi da kuma kwalkwale matsala ka tsaya ka gaba da rukunan musulunci ma kafin ka shiga wani abu kwalkwale matsala duk matsalar da ta zo ka kwalkwale ta sannan a wuce musamman ya shafi arkanul islam sannan na biyar isti babu istimai ala sahur ya halatta a aikiyayya in za a yi sahur a hada a ci na shida jawazu takdirul waqti bi adadi qira'ati ayatin min alquran ya halatta mutum ya auna masafa in jabal da ni da adadin wato ayoyi shi yasa za ga alarammomi da yadda suke lissafi sai ce daga gidana zuwa gidansa izu biyu ne domin ya tafi ba hira yake ba tatin yake ba tilawa yake sai ce daga zuwa a in zai ga alaran ma dan uwansa cewa me gurgurdan nisan gidan wani sai a ce daga gidana dai zuwa gidansa izu biyar nake yi to ya san nisa har mintunan ya sani cewa gidansa ya kai unguwa kaza saboda haka wannan shi ne kai yanzu daga gidanka zuwa gidansa ya kace data nawa megabyte nawa ne yake mutuwa shine abin da za a tambaye ka kawai eh ba zancen wani kadiru kamfi na aya to sai yake um wa na bakwai anna auqatu mukanat mustagrifa bil ibada ka gani lokutan su gaba ɗaya sun gwa masu da ibada da bin Allah wane mutum sannan na takwas jinkirta sahur kamar yadda muka faɗa yana ɗaya daga abin da zai kara wa mutum ƙarfi shine abu na ƙarfi ina ga za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi wannan fitintunu na zamani Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare imanin muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi biyoyi na sunayen su kyawawa da tsofin zama ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ko kuma gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda wato suka yi jarrabawa da masu neman aiki Allah ka ba su nasara muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da tsofin zama ɗaukaka Allah ya tsara mana imani da zaman lafiya a ƙasar mu muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa waɗannan matsaloli da fitintinin zamani da ake fama da su Allah ka yaye mana Allah madaukakin sarki ka tsare imanin mu mace mace da ake ta fama da shi duk wanda suka rasu Allah ka dukan su da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da ina yin sakawa da tsofin sa madaukaka shugabannin mu Allah ka riko da hannaye Allah ka wata miliyan kusan yi uku da wani abu kuma kuma da kansa yi bayanin cewa ya kamata a fara amfani da tana cikin tsarinmu na na cewa za a siye ta nan gaba to muna roƙo Allah ya saka mata da alkhairi akwai ire-iren su da suke fama da ICC da jami'a da Domin jadawa kamar yadda nake faɗa tana buƙatar hannu da yawa. Wani ya karatu, wani ya amfani da dukiyarsa, wani ya amfani da da wani ya amfani da gaskiya alhamdulillah matasan mu ba abu Allah ya ce ku mutaka tasowa waɗanda za mu iya kallon wani mu ce tafi ƙauye kaza ka je kai kai kaza akwai su wallahi da yawa to muna roƙo Allah ya kara muku ya haɓaka arzikin waɗanda suke da niyyar yi kuma Allah ya ba su Allah ya tsare muna roƙo Allah ya kara da ɗaukaka Allah madaukakin sarki ya sanya mana a mizani Allahumma ajina hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين